بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أشرين دا ترى وطن ذو الحجة هجرا مزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دا دا دري هدو دا أربعين دا دا وان دي دي دي دا قوم شا تركو ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa idan ba manta ba jiya mun yi magana akan wasu daga cikin asbab wato nau'u sani asbabul wuqu' fil ma'asi abinda ke sa ayi zunubi dalilin da yasa mutane ke fadawa cikin zunubi muka dauki na daya aka ce shine ba'ful iman wal yaqin billah azza wa jalla wal jahl bihi subhanahu shine na daya na biyu ash-shubuhat wanda an yi magana akan waɗannan su ma fitina ne kuma har kala biyu aka yi magana akwai fitinan shubuha akwai fitinan shahawat kamar yadda ibn al-qayyim ya magana kuma dama su ne manyan jihadin da ya kamata mutum ya bi yayi wajen jihadin shaytan shine dafu shubuhati wa dafu shahawat abu na uku shine ash-shahawat su kuma sun tafi kashi kashi aka kawo dalilai gurgudan hali aka yi bayani iya fahimtar mu yau nan ba na hudu za a yi magana wanda shine babban shi ma ginshikin da ke sa a yi zunubi shine ash-shaytan min a'zami asbabi wuqu'il ma'asi shi shaytan ya ga wadannan girma shine mafi girman wanda ke sabbaba mutane su yi laifi su yi sabo tunda shi ya riga ya lashi takobin cewa sai ya halakar da zuriyar annabi adam sai ya ga sun shiga wuta tare da shi shi yasa duk lokacin da mutum yake wani abu na bauta ya ji shedan na neman ya sa mashi fito ya yanke ko ya lalata abun nan sai kokari ya faɗa da shedan nan in ba manta wannan nan muka karanta wata baiwa Allah tana bauta ta yi sallah ta yi bauta ta yi kaza shedan ya zo ya zuga ta ya ce ai wannan bauta da kike ta yi yawa kin riga ma kin sha da ma kin bari haka nan ma zaki tsira kuma wannan kullun shi yake nuna mutane idan aikin alkhairi kake yi kana yin wasu abu ka cire nan ka yi can sai sai dan yazo ya ce ma abinda kai ya isa haka nan ai ma yanzu kai bashi ma kake bin Allah na taba ga maka wanda ya ga wannan maganan kai sai ya ce shi yanzu ba sauran wata bauta da zai yi bashi ma yake bin Allah ya biya shi wanda yayi shi abinda ya isa to da ka yayi baya da tunanin cewa watakila har yanzu bai wadda aka karba ba ku duba abu darda da muka yi magana ya ce ya samu labarin cewa Allah ya karbi sallar shi guda ɗaya da ya yi ya fi masa daɗi fiye da a bashi duk duniya da abin da ke cikin duniya ya ce saboda an ce innama ya taqabbalu Allahu min almuttaqin idan ka riga ya karban ma ka zama cikin muttaqin kenan ka tsira to ya samu wannan shikenan ku duba bayan manzo Allah ya rika sallah ya yi sallah sahabin manzon Allah ne ya ba da dukiya ya ba da abin nan amma ya wannan magana kuma tare da ku muka karanta cikin at-tazkira fi ahwalil mauta wa umuril akhirah aka ce wani ya mutu aka ce ya kawo wani mafarki ya ganshi bayan ya mutu aka ce ya kawo da mu yazo mu Allah wanda yake ganin zai sha yace ya sauke Qur'ani so 360 aka ce to ko dai ba karba ba yace ya je hajji so 36 ko shi ma aka ce to ko dai ba karba ba yanzu da me kazo shi da yake alimun ne rabban ya san yana cikin arifun ya san matsayin Allah ba wanda zai je gaban Allah yana mai tinkafin aiki ba sai sai ya fadi ku duba cikin gasa ku duba cikin tarikul hijira ta yi babu wanda zai ma Allah tinkaho da aikin shi face ya riga ya fadi kasa babu shi in babu wani aikin da za ka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala har a ce ka cancanci samun kaza dan aikin wanda yafi kowa aiki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda zai shiga aljanna saboda aikin shi aka ce hakka ya rasulullahi bi hanni la an yatagammadani Allah bi rahmati sai dai Allah ya lullube ni da rahamarsa to shine zai sha sai manzon Allah ya faɗi haka min bari aula kowa ma ya taka tsantsan ba ai ma Allah tinkaho da aiki duk aikin da kai kada kai tinkaho ma Allah ka ce Allah ba ya san kai kokari wani kokari in aka kwatanta abin da aka yi ma guda ɗaya baka biya ba to da kokari to haka mutum lokacin da yake raye ya rinjayar da babul khawfi a lokacin da zai nufi wurin Allah ya rinjayar da babul raja aka aka ce mana idan kana raye kullum ya zama tsoro shine gabanka kana tunanin fa baka yi komai ba ba wani abu da kai yanzu na haka fafata ka ci gaba da aiki kowane ka gani kara kowane ka gani kara kowane ka gani kara lokacin da mutuwa wannan shine karin jayar da tsoro saboda kada mutum yayi yayi tunanin cewa ya sha wurin Allah tabaraka wa ta'ala amma idan lokacin mutuwa ya zo mutum ya tabbatar lokacin gashi ya fuskanci zuwa lahira sannan kuma ana rinjaye da babu raja saboda kada mutum ya fuskanci Allah da mummunan zato kuma rike ma Allah tunanin cewa ba aikinsa ba ne amma dai yau Allah yake fata ya karbi bakuncinsa sai sa har shi mutum idan aka zo ana mai sallar gawa za a ce an zo nema masa ceto Allah kai ne mafi alkhairin mai bada masauki ka bashi masauki mai kyau ka yalwata masa kabarinsa ka haskaka mai kabarin nan ba shi da komai yau yau haka ya zo yadda ya zo duniyan nan haka ya dawo ya zo duniyan nan huntu ba shi da komi yau gashi nan ya dawo yadda ya zo huntu ba shi da komi dan haka yau kai ne mai bada masauki gidan da ya gina yau ya baro ciki baya ciki an cire shi daga ciki an kai makabarta komin kan shi baya da masauki yau kayan da ya tara ko menene ya dawo huntu yadda ya zo ba shi da komi to kai ne mai bada masauki dan haka gashi nan muna roko ka bashi masauki bai da komi an gama komi ya tara ya bar gidan nan bashi da komi haka mai masauki ya bashi masauki shine Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ake son wanda ya san yanda ake sallar janaza yau mutum sallah saboda zai karanto abin da ake so a hararo ko a zuciya shi ne wata kila ma karatun ya gagare fashe da kuka lisanul hal wani lokaci ya fi lisanul maqal ina ba ta gane halin da mutane suka zo a lokacin da za a saka kabari wannan yana kuka wannan yana kuka yana jin abin da ke cikin ran shi na tunanin yau so yake yi Allah ji tausayinka wani ya fi maganganun da wasu za su yi wanda mutum zai magana wata kila zuciyar tana wani wuri kuma shi yana magana tana wani wuri na fa ina ba ta gane wata rana a wajen du'a'i malamai kan ce wata rana so da yawa lisanul maqal yafi lisanul hal yafi lisanul maqal ina fata an gane abin da nake nufi so da haka haka za a yi to kaga wannan aka zo nan shi ya tafi daga nan an san abun nan ne ya aka yi ma na zo nan na ba rikice gaskiya na'am so da haka waɗannan to shine dai mu koma dai nan abun nan na riga na yi ganganun da ni ma sun ruda ni to waɗannan su ne abin da ya kamata mu tsaya mu rika lura mutum ya tunanin yadda za a yi kada kai tunanin kayi wani aiki to kaga lokacin mutuwa sai a rinjayar da raja na ce a lokacin ana raye alkhawf shi yasa imam ahmad yake cewa ita ko a cikin tauhidi aka ce raka'izuddin salasa taskan addini asalin sa abun nan uku ne farko alkhawf wannan ko alhubbu wal khawf war raja wadannan guda uku farko kana yin bauta kana jin kana son wanda kake bauta mawa ba wai kamo ka aka kaman bawa a bawa irin na ɗan adam ba an tursa sama ne kawai kana yin kazan ba dan kana so ba a'a ka gano aikin da shi wanda ya halitta ka yi ma kana aikin kana jin daɗi kana ƙara son shi akan cewa shi yayi ma kaza shi yayi ma kaza shi yayi ma kaza sau da ya cancanci ka zama bawa gare shi idan ka samu daraja a ce ma kai bawan shi ne ma daraja shi ko ana hausa za ka ce wani bawan Allah ne ayyaban shi akai ko to a yadda ba an san bawan Allah ne amma yanzu jingina shi da aka yi din nan shine ake ce ma ibafatu tashrif wannan jingina wannan daraja ne a bashi a bashi daraja a ce wannan bawa na Allah ne wannan an darajar ta shi da aka ce mai bawan Allah to ashe mutum ya samu wannan matsayin samun matsayin ubudiyya shi yafi kowane matsayi girma yasa da aka yi ma annabi ta yi za ka zama sarki ka zama mai kuɗi koko ka zama bawan Allah a ce ma bawan Allah yayi shuru mala'ikan da yazo da kayin yana nan ga jibrilu jibrilu ya kalle shi ya nuna mai kaza bi ka zama bawan Allah ya fi ma kowane yace aha a ce mai abdullahi rasulullahi ya fi masa duk wani matsayi ban kuwa masa tayin ta in kana so a baka zinariya duwatsun tihama a maida su zinariya kai ta tafiya suna binka inda ka je ka ga dama ka da ka bantara ka yadda kake so yace shi dai ya zama bawan Allah manzon Allah ya fi masa ɗazun nan muka je wajen wajen malai sa'ad yake mana wata nasiha bayan mun yi maganganunmu da yawa yake cewa nasiru sa'ad ya ce babu asarar da ta kama bawa irin bawa ya zo ana ce mashi bawan Allah ya tashi akan fitra ta addini a musulunci shi da kanshi ya cire kanshi daga wannan fitra a rika ce mai dan iska ko ba su wasa babu asarar da ta fi wannan ban sani ba ko kun gane sannan ya kawo maganan da nake maku kullum yake cewa wanda zai ja mutum ya kai shi zuwa wurin Allah ya jingina shi zuwa wurin Allah saboda ya tsira a lahira bai shiga wuta ba a duk duniya babu wanda ya kai wannan yima alkhairi wanda ko zai ja kai rabo da kai daga wurin Allah yayi dalilin shi yasa ka shiga wuta a lahira babu wanda ya ma mugunta kamar shi to kuma shedan shi wannan aikin yake lailana haram mun karanta da ku wata baiwa tana bauta ita na so in fadi tun dazu tana bautar ta tana bautar ta shedan ya zo ya ce mata ya isa haka bautar nan da kike kina wahalar da kanki yayi yawa kina wahalar da kanki saboda haka sai shi ko ita baiwa Allah nan ta tashi sai tunanin wannan abu ta tafi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta shiga ta nafila raka'a biyu sai sallama wajen manzon Allah sannan ta koma gefe ta kama addu'a sai ta ji sauti daga kabarin manzon Allah ya fito yana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'i haka yake saboda haka da ta ji wannan magana sai nadama sai kuka sai kuka ta gane cewa ma an sa addu'a ta tayi ta koma ta ci gaba da aiki ina ba ta gane saboda haka ba a wasa mutum kada wani ya rude ka ya ce maka ka bari bautar da kake ta yi yawa ka nuna masa ma ai baka yi ba tukun domin kun ga wancan bawan da aka tambaye shi gashi dai yayi aiki kaza yayi haji yayi kaza ba an saba da yake shi yana cikin arifun sai haka ce ce to yanzu Allah ban magana aiki na zo ma ina neman falalarka da rahmarka sai ce to da wannan ne ake tsira gaba na ba wanda zai tsira sai dan falalata sai dan rahmata in ba ka ba babu shi a duniya wanda zai zo gaban Allah ya sha saboda wani abu sai dai mutum ya samu ya samu falala Allah da rahma Allah muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya samu cikin wanda zai ba su falalan sa da rahmata da sarki sunayensa to dan haka wannan shine yakin da shi dan ke yi ya raba mutum da wannan samun waɗannan abun da ake magana shi yasa shedan ya zama shine mafi girman mai sabbaba mutum ya sabo ya nesa da Allah shine nan ko ash-shaytan min a'zami asbab wuqu'il ma'asi li'annahu akhbathu aduwwun lil insan domin shi shedan shine mafi mugun maki ga dan adam shine wanda yake kowa muni ga dan adam shedan ba mai kin dan adam kamar shi yana matakakin tun ma asalin ka ya fara ki ba sai da aka zo kanmu ba ma tun asalin ya nuna babu gabar da ta wuce tsakanin sa da abin nan da babanmu qala Allahu azza wa jalla inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa shaytan fa makiyin ku ne ku sani shaytan makiyin ku ne kuma ku dauke shi maki inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir yana kiran tawagarsa ne fatinsa yana kiran su ne don su zama ƴan wuta tare da shi so yake duk gaba ɗaya su shiga wuta a shiga a wahala tare kuma in an je can ya ce shi ba ma shi ya ja mutane ba kawai ya kira ya yi sanarwa ya ce kada ƙara zarginsa ba wa shayatin nau'ani su shaitanun nan kala biyu ne shayatinul insi wa shayatinul jin shaitanun ɗan adam da shaidanun aljanu wannan nan su ne za su fitini kuma na adam din qala allah ta'ala wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawl ghurura Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kadhalika ja'alna ay li kulli nabiyyin wa kadhalika ja'alna kina aduwwan li kulli nabiyyin haka nan muka sanya abokin gaba ga kowane annabi idan yazo yana kira yazo yana kira to sai ya samu abokan gabar da za su yi fada da shi wannan daga cikin su dinnan na shayatin ins shedanun yan adam su fada da shi su yake shi su ce ma ba dan garin bane su kore ma daga garin su ma su fada su fadi mai maganganu su ce mai sihiri ne su ce mawaki ne su ce boka ne su ce talaka talauci ma ya dame su ce ma dan me ma ba a aiko malaika tare da shi me yasa bai zama sarki ba me yasa ba a aiko malaika na tare da shi ba me yasa shi ma yake cin kasuwa kamar yadda suke cin kasuwa me yasa me yasa abubuwa da yawa aka taho baya in an zo masu addini a na wannan zamanin duk wanda ya rike addini galibin mutane ganin shi ke wawa ne ba sai ma sa abin da yake ba wannan dai kamar yadda Qur'ani ya bamu labari wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun sune wanda ta amma su sune gyararru wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana sufaha an an ce su imani ce mu imani kamar yadda wawaye suka yi imani can cikin suratul hud da aka yi maganar mutanen nuh suka ce wa ma nara khattabaka illa alladhina hum araduluna badiyar ra'i wa mu gama waɗanda suke bin kafafe illa alladhina hum araduluna ba ce kaskancanci cikin garin mu ne wanda kowayo ma ba su da shi su ne masu bin annabawa haka suka ce ma annabi nuh alaihi abdul salatu wa taslim to haka har yau har gobe ɗabi'atan mutane gani suke mai addini wawa ne za a yi wata hudda da shi a ce ina mai na sama ya ci ma balle ba na ƙasa ya za a yi addini ya za a yi mai addini idan neman aure kake sai ka shirya ka san yadda za ka yi idan ka je wurin ita wadda kake nema wata rana ma in ta fito ta koba cikin gida sai a ci kume ta a ce ina abin da malam din ya baki dama fa su malamai ba komai karatu karatu to karatu zaki ci su ko dan turaren nan babu yar kazan nan ma da ake sauwa su dubba sai balle shawarma dubba su santa ba ma ina suka san shawarma to da kake ba aka miki komai sai dai kida su kukuye ta sulamu su taje ta me malam ya baki to da yazo me ya baki su ba sa kyauta ba su san komai ba sai to wannan su zaki ci karatu karatu shi zaki ci yin dazun nan nake karanta wani abu abu yusuf ɗalibin Imam Abu Hanifa ne bayan abin da ya fama da shi da maman shi lokacin da yake karatu ta zo ta ce ai ita ya zo ya ku duba fa da makaranta cikin wannan yani su fito al-qawaidul fiqhiyya Imam Abu Hanifa ga ɗalibin sa Abu Yusuf yana yaro in ya zo makaranta inda ake karatu ya zo ya zauna wurin shi ya ji karatu ya zauna wurin maman shi wata rana ta biyo shi tace ita fa wurin mai wanki da guga ta koya shi ta tura shi zai koyi wanki da guga dan me zai rika zuwa wurin wannan da bai aje ba wannan bai ma abin da yake ba ita ma yaron ta lalace kaman wannan ta zagi Abu Hanifa ta ana fa koya mai yaron ta yanda zai ji falluza kai karshe dai bata ban mai Abu Hanifa ba a bata ban mai Abu Yusuf ba sai da aka sa mai albashi ana biyan shi yana ba ta ita duk wata ba ita ke biyan kudin makaranta ba yanzu ita ke biya ta bai yaron ya karatu saboda an gaira da kwakwalwa a wannan bai tsaya ba ya gama da wannan abu hanifa ana tafiya ya zo ya yi aure ita ma matan masifa a nemo abin da za a ci a nemo nan nan bai dawo ba ya je wurin karatun ya daɗe yanzu ya dawo shi ke nan kawai sai ta tattaro littattafan shi ta face waɗanda yake yawan rubutu ta nannaɗe su kamar abinci za kawo kawai ya buɗe ah wannan ne abinci ta ce a yau sai ka ci littattafan ka tunda su kake wuni aiki ne ga littattafan ka nan ka ci yau su ne abincin ka na dare ka ci littattafan tunda shi kullum su kake nema auna ka gani tun can wancan zamanin an yi haka yanzu ba sun bari aula na taba gaya maku nan wani ya ce ma 'ya'yan shi ya ba su ultimatum zuwa lokaci kaza su fito da maza in ba haka ba zai masu auren da har su mutu ba za su bance ba ya ba su wata daya aka zo wata daya to shikenan aka dai matsa wai me zaka yi masu ne yace ha zai masu abinda har su mutu za su mance ba menene yace zai je makarantar islamiyya ne da sassafe ya shiga wata makarantar islamiyya ya samu mujiri yace kana son mata in yace yace ya ba shi daya kai ma ka tara man malaman ka kowane ya ba shi daya su hudu ya ba kowa daya an gama an gama masa abinda har su mutu za su mance ba inda za a za su shiga cikin hukumar da abin da za su ci ma zai zai gagara to saboda haka in ka san wannan ka abin nan to balle kuma ka tashi auren ka je kuma neman haya za ka nemi gidan da za ka zauna ciki da falo a tambaye ka mene ina wurin aikin ka ce a kai malami ne na makaranta kana koyarwa islamiyya sai su ce to ba komi sati daya akwai wanda ke ciki ai ku ku ne ma ya kamata a ba ko ba komi ai mun rika shan karatu ku ya kamata a ba kana wucewa ke in ka bashi eh zaka ga zaka zaka dandana kudar ka ba zai iya biya ba ba zai shiga ne ai rigima yanzu tun da shiga zai duk inda zai nemo kuɗi zai nemo su ya biya amma kaga in ya shiga kaga mu da alaka kai haka sai kai ta yawo kai ta yawo su hana kai ta yawo su hana to balle kuma su faɗi ma kuɗin ka ce ai ma ragi kai faɗi abin da zai hana ka za su sa su hana ka in suka faɗi ma kuɗi kawai ka ce Allah ya ba mu yi kwan biya ka biya su kawai ka tafi in ko ba haka ba ka ce ai ma rage wallahi ko waɗannan wanda za ka sa ka ce su neman ma ɗakin nan tashin farko nemi dubu biyar ɗinka ko dubu biyu ka riƙe kana zuwa ka ce masu ɗaki nake so a laluba man wajen abin nan suka ce to ba komai wala ai ko adda ma mun samu ka ce a banda ma adda da dubu biyar ko dubu biyu kun sa kati wanda za ku riƙa waya kuna nema ce a to wannan annan za a je da shi wannan za a je da shi su shakura su su sa kati duka to za ka ga aiki in kau ka tafi haka nan waye za ka addu'a wanda ya fi kama bai maso bai maso balle kai ita suke so addu'a ƙarya suke duk wannan izgili ne ba wani addu'a da suke so kan mutum ne ta daka cikin masallaci kana addu'a ya ce a saba ciki a saba ciki gaske ke in yana so shi ya zauna ya yi mana in bai iya bane sai to koya man ni ma yadda ake adana iskanci ne wannan maganan waye sai ma so a sa ma ciki a sa ma wallahi iskanci ne ƙarya yake iskanci ne ba wai da gaske yake ba izgili ne da addini ba da gaske in da gaske yake shine yasa ka so ya zauna mana inda kake roƙo a roƙa yanzu in kuka samu shiga gidan shugaban kasa kana tunanin ya fito zai maka wani abu shi sai taso ya fito waje ya ce in ya fito ka an so mana sai haka to zai ko zai zo cin an zo rabon ka daya ne ka an so mannawa bayan ya san zai sauko ƙarya ne kan ma ka ɗauki wani dan yayi ma wannan ka ɗauka wani abu ne wai ko kana jin wani abu ka izgiliye ma ƙarya ki saboda haka wannan shine abun nan ba dan haka kullum haka za a yi ta fama to wannan faɗan shine na ƙarshe da za a yi magana bai karewa tsakaninka da waɗannan matukar kana addini da waɗanda ba sa son addini har abada ba za ku gama faɗa ba kakka ma yi tsammanin za ku zauna lafiya kai da su yani saboda haka wannan shine wa shayatin naw'ani shine shayatinul ins wa shayatinul jin qala Allah ta'ala wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin makaranta ko su aka haka dai muka sanya ma kowane annabi yana da abokan fada da sai gaba da shi daga cikin mutane da aljanu yuhi ba'dhum ila ba'dhin sashi na saka ma sashi magana wannan ya dauki magana ya kai ma wannan wannan ya dauki magana ya kai ma wannan amma fa duk maganan nan zukrufal qawli hurura duka kwalliya ce ta magana kawai rudu ne ƙarya ne dan magana ta gaskiya ai ta ce wadda ta zo daga wurin Allah ta hanyar mala'ika amma mutane duk kwashe-kwashen da za su rika yi zai su rika bari in ka bi shi ka riga ka bi cikin rudu kawai za ka je ka shiga cikin abin da za ka yi nadama to ya za a ya kubuta daga wannan koko a ji sauki wal makharaj min shayatin al-ins yanda za a yi ka samu mafita daga cikin shedanun mutane ka ji sauki ko da ba dari ba sa dari ba bil isani lai shine ka kyautata musu abinda ke hannunka nan na ni'ima ka rika tizga kana ba su wani ita kadai ya sani haka kadai ya sani shi yasa mutum in dai dan adam ne wai dan kana nuna mai cewa ya zo ka kai shi wurin Allah ka nuna mai yanda zai tsira lashara duk wannan bai lissafa shi a cikin wani abu amma in ya ganka da kuɗi zaftaran mai ka gani shi ma din ba isa shi zai ba kana iya ka daina shi gaba da zagin ka ma auren mumkin amma dai yafi ganin ka taimakai nan wata rana muka yi wani karatu na tambayi mata na ce yanzu misali kana da mata guda biyu malama mudu yau kai ne za mu ba da misali a ce biyu ne in ka tashi gobe ka ɗauki waccan ku nufi karatu ku je wurin ai karatu a tashi ai sallah a gama sai na filfili wataƙila ma har bayan nan kai baka fito da wuri ba ta ɗau ƙur'ani sai shafi biyu kafin ka fito bayan ka ɗauke ta ku tafi gida ita ko waccan ranar kwananta ka ɗauke ta sai ku zagaya kai nan ka je can bekas ka je ina ne ka je a sai wannan mulmulallin mai hushin nan a a sai ice cream a sai wane ne a zuwa leda a sai biredi a zuwa leda da je ta ce za ta gyara gashi ka jira ta ta gyara a san da ba ta gida bayan an gangara ta a sai a sai kaza a saka cikin abun nan ko kuma a tafi wajen yabuza suya a je a sai nan a biyo a sai kura ka tattara ta ka kai gida na kuma amarya ce wa ka fi so a wurin abun nan ba in an tashi magana su a wurin su wa ka fi so kaga za su ce wancan ka fi so sakin ban ji ba a wurin jama'an gari wa ka fi so za su ce wannan ka fi so amma da gaske ta ka fi so wannan ambata yar duniya an gane yar duniya ce ita ba abin da za a yi ta farin ciki sai sai ambata duniya ita yar duniya ce ita ko wacce an gano ba abin da za a yi mata ta ji daɗi sai an kai ta kusa da Allah in ka kalla a zahirin mutane wa aka fi so wa aka fi kyautata mawa amma hakika ne abu wa aka fi mawa ku diba fa ma'az bin jabal ya tafi wancan abun nan musiba ta annoba amwas ta hada da shi ta hada da matan shi guda biyu dan mata ko ko haihuwa ba su ba yasa baka taba jin an ce maka ga dan ma'az bin jabal ba idan shi ma yana makashi shekara 30 da wani abu ya mutu shi ma gaba daya cikin wannan annoba amma matan shi guda biyu sai da ya kasa gane wace ce ta fi son Allah a cikin su biyu dan kowace in ya dauka ya dinga lissafin halinta sai ce kai wanda ba baya ba in ya dauko wannan ma ya fara lissafi ya ce kai wanda ba baya ba a cikin su ya kasa gano wanda zai ce tafi kirki dan haka da zai sa su a kabari tunda sun mutu a lokaci daya suka mutu rana daya annoba ta kashe su sai sa su a cikin kabari sai ya ce to waɗannan bayan Allah ne dai iya fahimta ta na kasa gane wanda tafi su kirki da son Allah sai dai masu kuri'a yace bari in yi kuri'a wa za a sa gaba cikin kabarin wa za a sa baya kowace ta tantance ita ce gaba ba baya ba ya za a yi bari ya masu kuri'a ya masu kuri'a wadda kuri'a ta fada ma ya sa ta gaba sannan ya sa ɗaya baya ya rufe su bayan nan shi ma ya mutu fauna to ya gani to sannan ka kalli shi matsayinsa bai haihu ba bai aje ba bai ba wani ajiya ba amma a lahira ku kalli matsayin da zai taso har annabi ya ce suna tsayawa nuri zai rika cewa ya ma'az ku yo nan wajen gamunan yana gaba ana biye da shi ba duniya ita ce babban abu ba kada mutum ya wai duniya ita ce za ta ruda shi har ya manta da inda za a koma ba ita ce babban abu ba amma mutane munhamikun galibi mutum zai ruɗe ne idan ya ga kawai yana rasa duniya amma lahira kullum mutum yana asararsa kuma kwanakin shi na karewa yana nufa lahira amma kuma bai damu ba annabtu tabki an dunya wa ma fiha wa laqad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha rai sai ta kuka in ta rasa duniya sai ta ihu tana kuka ta an yi asara amma tana rasa lahira ba ta kuka kadibi yadda ake kukan kasuwa amma yanzu mutane sun da an bude kasuwar sun daina kuka sai sallah ko ba masallaci ba ruwansu bayan ku an san wurin kasuwanci masallaci shine wurin kasuwancin latira kasuwa ita ce wurin kasuwancin duniya to an bude ta duniya an kulle ta lahira tana kulle har yanzu mutane ba sa kuka ba su damu ba to kuma shi wanda ya kulle nama nan ya sani shi ma nan ne yake taimako duk inda za a kare a taimaki kowa to a taimakai a nan shi ne babban abin da ke gabansu iya nan in an gama ma komi to an gama ma komi ba shari'a in an tare ka can ba komi in dai ka samu nan shi ke nan tunda an san mutanen su ma in sun samu nan hankalin su ya kwanta can ko in an rasa ba komi to da duk bayanan da za a yi duk maganan da za a yi wa mutane ba su ma gane ba ma ballantana ma a yi wani abu ba su gane ba an kulle ka daki ana tafiyar ka ka ce nan ya fi ka an yi an nuna ma ga wurin fitowa ka ce nan to wanda ya kulle ka ba sai ka sa kwado ba kawai sai wannan tun da gabo ne kawai ba abin da ya fi mai banda wurin dukan nan nan ya fi ganewa a yi ta ɗirkar shi a ɗakin nan nan ya fi sani sau da ka a ƙara sa kwado na ci gaba da ɗirkar shi shi kenan hurriya babu to wannan shine saboda haka shedan kullum abin da zai mu mutane kenan ya sa ko ina ya tattare ya tattare ha sannan ba to shi ko dan adam in kana so ka ji sauki shikenan sai ka abun nan bil ihsani ilayhim wadfa billati hi asan sannan kuma mutum ya tunkude da abin da yafi kyau in yayi ma ba daidai ba ya muna nama kai kakkarama yayi ma ba daidai ba yayi ma mummunan abu kai in ka tashi sai ka saka mashi da kai mai alkhairi yayi ma mummunan abu kai kai mai alkhairi yayi ma mummunan abu kai kai mai alkhairi duk da haka ba dole ne faɗa ya kare ba kwata kwata ba sai ya riwa da ya ragu wa muqabalatu sayyi'a ay bil hasana sannan in ya muna nama sai kai kuma ka kyautata shine wancan na farko addafu billati hi hasan ka tude da abin da yake kyau in yazo wani abu in ma magana ne ko wani abu ne kai kai mai mai wanda tafi amma shayatinul in amma su shedanun shayatinul jinni afwan fal makhraj minha al isti'azatu billahi minhum su mafita kawai shine sai da azkar kai azkar na sabah na masa kai ta neman yanda za a tsare ka da su in an juya an juya ka ji abin nan ka tsara in ka tsara ka tsara kullum isti'ada ka rika yi kana neman tsari ya tsare ka daga sharrin su da daddare ka yi da rana ka yi da daddare duka ga su nan wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun in dai ko da za ka samu wata fisga a ce shaytan ya fisge ka ya ja ka ta dalilin wani abu fasta'id billah ka nemi kariya da Allah tabaraka wa ta'ala innahu huwas samiul alim Allah tabaraka wata'ala shine wanda yake mai ji kuma masani yana sane da komai ai mun karanta tambaya aka ce an tambayi wani idan yanzu ka zo ka shiga rugar fulani karan su ya taso ma ya za ka kai maganin karan nan kada ya shige kai ce sai nemi sanda ko nemi duwatsu yace fada da shi ko zai dade wannan ba shine maganin sa ba ya ya kamata ya kace hada shi da masu shi ka gani kira masu shi ka ce karan ku ka gani yaro karamin sai zo tare ma shi ba zai shige ka ba amma kai fada da shi dan sanda ko da wani abu karshen ta kafin ka dokai ya tire ka ko kuma ya hana ka sukuni kullun ka biyo wurin ya tare ka ma haushi ya na kari har karshen ta ko dai ka canza hanya ko kuma ka bari wata rana in mata ne da lokacin irin masu daukar kaya ko wani abu dauko wani abu kare in ya matsa mata bai kai ga ya tije ta ba mata ka kai bari ta zubar da kayan wata ma ba barin na kayan kanta ba har sai ta yi barin gaske in tana da juna biyu ta ji tsoro ya girgiza ta karshen ta in ta koma gida sai jini ya yanke ba ta ce ga ta yi bari to karen nan zai iya yiwa karen kare ne na abun nan zai iya yiwa kare shedani ne kuma tunda bakin kare bakan mage mun ta an tabbatar mana bin nusu cewa ik shedani ne ba a wasa da su ba a sakaki da su to saboda haka in ya firgita mutum ko ya firgita ta sai ga wani abu ya faru to inda za a yi da nan a nemi kariya a koma wurin mahalicinsa a nemi mafaka wurin a nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya kare daga gare shi saboda haka wannan shine abin da za a yi to shi shedan ya zo duka haka yuridu an yasfara bil insani wa shaytan yuridu an yasfara bil insani fi aqabatin min sab'i aqabati shedan yakan so ya samu ya rabauta akan dan adam yakan so ya ci nasara akan mutum ta hanyar da baibayi koko wani tarnaki tarnakin ne yawanci ba sani ba sai sa wani lokaci ai wani ko da baibayi ma bai sani ba ai kaji rikici ali da ka san da baibayi in ka san da baibayi to da ma waɗannan mai na tambaya su din ma da irin kare kare kare guddume bai bai sako ba da baibayin nan ko tarnaki kawai tarnaki ya fi da baibayi ba muni na ai kora kaji alama bai sanin ba ko a gaba ake sami wannan ya ke sa gaba da bai bai a gaba gaba yaya ya za a sa a gaban sai mana wayo a sa gaba biyu gaba biyu ko to tanna ba hanci yawa alawar zawa ka ji ko ala wani dole ne za ka ga mutane za ku zo ta yanzu wani shi kun gani da biya karatun mu kenan wani shi in ya san abu duka in aka zana magana ya ji ba za a tsaya magana sai ce fatan lokaci ne to waɗanda ake tafiya da su din su ne matasan su muke fata ta ran babu nan su yi to wallahi ba su gane in ba kai irin wannan magana ma ba kai kai ta faɗa ba su ma sani ba kuma suna jin nauyin su tambaya a ji ba su san kaza ba to kaji kaji Mustafa ku dubo Mustafa gashi da guddume a ba ce wai tarnaki a hanci za a ba eh shine ai to kiki da da da daga ai sai daga kawo yace yace kawo kawai aka ce to an kyale shi ma a wannan to tamna iba eh yace a ba hanci aliyu ya ake ya ake za ta da shi kada kai babu yi gudun abin da wata illa kai ba ka dura ka ta giro ba ka ba ka yi ba ka bari ba a ina ake za ta na'i yawwa ga gani ga gani ya kawai da shi gida dura bai eh baka san ta na'i ba eh professor ina ake za ta na'i eh to kurozi zai da turanci zai hada da turanci kurozi ake to amma dai ka dan canka inda ka ce za a hado da kamar baya da ta gaba daure ba an sa da baibai a hado da ta ba wanda ka gane ba haka in an mai da baibai tafiya shi yake yi da da baibai ka dai bai sa tsalle zai rika yi ya tafiya shi kawai sai dai ku zo gaba da ya shahara auren jaki ne auren jaki da baibai kadai na tare shi sai dai ka tada shi cikin gona yana yi ma mutane tsiya to dole sai hada wani ha'i an sa ta nake sai ƙara daure ta mai zaugege igiya a bai tala sai je a bai tala ko ya tsallake na ya tsallake da iya kai wani wuri ya ji dau dan akwai wanda in ya gane an mai wannan sai ya dawo ya zo jikin turken ya cire igiyar da ke jikin turken ya daga kawawun shi sama ya zare ta saboda ya iya tsiya ya tsarka shi ko akuya akwai wanda in ta shahara ba ta dauro ta an hada da da baibai in ba haka wai sai ta daga kawun ta bi igiyar sai ta miƙe tsaye sai ta zare ta ta sama kawai ta tafiyar ta Allah ta kawai ba ta hmm na daura mutum eh eh eh za hannu ta wannan dan su dan kawai a ga munin ne da ba zai iya guduwa ne an mai wannan so suke a gane an daure shi sosai akwai mugu ya gudu ko to kaji to ga dan adam to dama dabba mata sun le walle dan adam sun bari aula ai malam abun to nan yanzu shine muke so a gane karatun to shi shedan akwai hanyoyin da yake bi ne ya sa ma da baibayi ya sa ma wannan tarnakin da sai ya tafke ka baka iya sulle mai baka iya gudu dan haka zai sa tarko da ya daure ka ta nan ga da baibayi ga tarnaki ya sa saboda yana tunanin sai ya kama ka ya sa an daure mai kai saboda yazo ya yadda ga dama da kai to shine aka ce tashin farko da zai sa wannan wani in ya samu nan ma ba sai ya nemi wani wuri ba shine aqabatul kufri wa shirki billah wa bidinihi wa liqa'ihi wa sifati kamalihi وبما أخبر به رسله عنه wannan hanyoyin da yawa duk ta nan zai iya bi ta nan don kowane aka ɗauka in aka kafirce kafirci ne hanya ta farko shine aqabatul kufri wannan tarnakin ko ya sama wani obstacle tunda sai an yi turanci wanda su gane wannan obstacle din da zai sa na farko shine ya sama kafirci wa shirka ko ya sa kai shirka billah kafirci mutlakan dama mutum ma bai yarda ba ma kwata-kwata ko ko a cikin ya yarda kuma an yarda an tafi da shi a ciki kuma ya hada Allah da wani wajen bauta da abin nan ba saboda ikhlasi shi yafi kowane abu wahala ikhlasin nan shi zai sa dan aiki karami ya zama babba shi ko rashin ikhlasi shi zai sa aiki babba ya dawo dan karami ko ya dawo ya lalace ma kwata-kwata azunan nan nake karanta wani malami yake magana yana cewa yace ko da tsayawa mutum yayi ya kalli imamun Nawawi da aikin da zai yi da yayi kai zai gane fa'idan ikhlas yace ka kalli da yayi ikhlasi wajen yin riyadus salihin duk duniya ilimi in ka shiga ka ce riyadus salihin zaka ji alsa riyadus salihin bayan ba shi ta kowane littafi girma ba amma littafi ne ta kaitacce saboda mai shi yayi ikhlasi Allah ya ba littafin karbuwa to kalli na wannan da yayi kuma na arba'unan nawawi nashi kalli littafin hadisai ne tara fa 40 43 misali amma duk duniyar ilimin ka shiga zaka gani ga yanan ma ibnu rajab ya dauka ya zuba mai aikin da bai ma wani littafin ba duk in kai magana sai ka ji an ce maka da zaka koma kan wannan littafin yanzu ba mun yi muku tara san masu zama wurin nan ga su da karfi ga su da banna masu jingina da ke kawai ba ku ga duk kun cire duk gilasin nan sun cire ta dalilin masu jingina ba tsofaffi ba masu bakwai su neman jiya da na zo na bude na ga gilas na sun tumowa tun na kwashe suna kai tan duk ba fara tan duk babu ba duk jingina ta cire su na masu karfi to kowa ne indomi kowa indomi kowa indomi tsofaffi indomi matasa indomi tsohobi tsohobi ba ba ruwansu da indomi amma wata zalla malam indomi indomi kuke tafi indomi zai ga ya lokaci kawai kafin lokaci ya yi shi ba ya lokaci eh sai da ibrahim daga ibrahim dubu shi ya yi kankan amma shi ma sai ya jingina
ka gani tsofaffi su jingina matasa ba su jingina kafin dubu waɗannan ka gani duk kowa nan jingina har da su su balla biyu guda ɗaya su sun jera ni inda inda tijai ne su jingina ai ba komi amma matasa ba jingina sai da jingina ya ce tsoho sai da jingina yanzu matasa sai da jingina sun cin domin
saboda haka kaga shedan idan ya taho ina muke na taho wani wuri zai ja mutane ikhlasi nace na ibu na imamu nawawi ku kalla to dubi littafin nan dubi yadda ya shiga duniya an yi shi da yarurruka daban-daban an yi shi da turanci idan ka shiga wata maktaba a Madina za ka gan shi gashi nan da yarurruka daban-daban duk su ce ma wannan riyadu salihin gata nan da turanci gata nan da faransanci gata nan da gashi nan yarurrukan duniya da yawa da an fassara littafin nan saboda fa'idarsa kuma kan kai ka shiga littafin ba an karanta an gani ba dauki shiro da aka yi masa kamar sharhin da Usaimin ya masa rahimahullahu ta'ala ka ga irin fa'idar da ke cikin wannan littafin su kuma littafin aka kai ga aka ce kai daga cikin littafin da ake so mutum ya zama ya sani a abun nan ne to riyadu salihin to kuma kalli bulugul maram haka ya hada su shi ma wurin yace ka dubi inda ibnu hajar al-asqalani ya dauki wannan littafi littafin nan yace yana yi wa mutane wasiya da su kada girman ka ya sa baka iya littafin ba kuma ka ce kai mai girma ba sani ba ma ba gane yaran da ne ba duk da iya yanzu tunda shekarun shi sun tafi da yawa yace a gaishe yana bulugul marami to tun in kana ta tafiya har yanzu baka iya shi ba gida ne ba ko ba har yanzu kana tafiya ne gida ba ko ba ka fito ba fito ba har yanzu ba ba zai sa ya maganar ta fito gida ba ko ba ina za to to yawa har yanzu kaman kana tafiya ne gida ba kakka kalli shekarunka kalli abin da baka sani ba kawai
abin da baka sanin nan ba komin kankanta shi a wurinka inda baka san shi ba babba sunan shi ya maganar bulugun mara ita to kalli bulugun mara saboda bayin Allah da suka yi su dukkansu sun yi shi ne da ikhlasi shi yana ma tafiya ne sai dai aikin makka ya zauna ya ce tafiyan nan aje ya zauna ba komai sai dai magana bari ya rubuta wani dan littafi takaitacce saboda a haddace ma dan saboda ya taimaki mutane wajen sanin ibadojinsu tam ka kalli zadul mi'ad ibn al-qayyim ya dauki littafin nan zadul mi'ad yace wannan buzurin tafiya ne kaga alama yana kan rakumi yana tafiya yake rubutun nan har ya rubuta shi gama ka zo kai ka daukai shekara goma kana fama da shi shi ko ya tafi aikin haji da alƙalamin sa ya dauka ya dinga rubutawa har ya gama zadul mi'ad na'am mujalladi shida to auna to haka dole ne mutum ya tsare kallon waɗannan abubuwan sai yanzu mutum ya zo waɗannan mutanen su ce ga abin nan shi ce a a ba haka ba ne yaƙi kuma shi bai yi koda guda ɗaya ba in ma yau guda ɗaya rakaka ma za ta sa ka gane to haka mu gane magabatan nan ba ƙarami abin nan suka yi ba musulunci ba sai dai fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alkhairi to wannan shine abin nan saboda haka sun yi magana sosai akan wannan to shi zai koma ya sa shirka billah wa bidinihi wa liqa'ihi da addinin Allah da kuma haduwa da Allah mutun yayi nuna bai ma yadda da za a mutu ba balle a tashi balle a shi sakamako to duk wanda bai yadda da za a mutu ba bai yadda da za a tashi ba ba mutuwa balle hisabi ina ruwan shi da in yayi ba daidai ba ba radda zai mutu a wurin sa ba radda zai a tada shi balle a shi sakamako in ma ya yadda dan dole kokolwar shi ta nuna mai ana mutuwa saboda ya ga baban shi ya mutu kakan shi ya mutu wani nashi ya mutu to zai ce to amma an mutu kuma final kenan babu to wa bi sifati kamalihi da sifofin kammalarsa wanda za a ce sifa ce ta kamala wa bima akhbarat bihi rusuluhu anhu da abinda manzanninsa suka bada labari game da shi yana mana mutum bai yadda da wannan ba fa innahu in zafara bihi hadhihi ay bihi fi hadhihi al-aqaba idan ya zama ya ci nasara akan mutum a wannan matakin na farko a wannan obstacle din na farko ya samu ya ci nasara akan mutum baradan naru adawatihi wasaraha sai kawai wutan gabashi sai ta mutu kawai sai ta shiru daga nan ya gama domin tunda ya riga ya sa kafirci da shirka ba ba sauran abin da zai na wahala wajen neman mutane wannan shi ne abin da yawanci mutane ba su gane ba shedan baya fitilan waɗanda suka kafirai tsantsa kaman waɗanda suke musulmi tsantsa domin kafirai dama su ya riga ya gama da su baradat fitnatuhu wa adawatuhu bi kaunihim kuffar sun ga sun zama kafirai kafirci suke la zamba ba'da al-kufri babu sauran wani zunubi bayan kafirci idan shedan ya riga ya ci nasara ya riga ya ga mutum ya zama kafiri fadan me kuma zai zo sai dawo yayi da shi an gama fada fada ya kare ku lura da wannan maganar bisaraha idan wasu na akaliya su sai me yasa za a ce shedan ya fitini waɗanda suke musulmai kuma bai fitinan kafirai kafirai dama kufarun ne su sun ga wutar gaba ta mutu da shi da su ba fada ya kare fada shi da su tun da dai suna zaman su a kafirai suna zaman su mushrikai sauran me dama riga san su yan wuta ne abokan ya riga ya gama cin yaki su yan wuta ne to kada sauran me zai ba wani zunubi da mutum zai yi bayan ya riga ya yi kafirci ko ya yi shirka su ne mafi girman laifi ya riga ya samu wannan ya ci nasara kan wannan ya kamo su sun riga sun shiga cikin tarkon shi ya daure ya sa sun zauna dindindin kafirai ne dindindin mushrikai ne to wani fada za a yi an gama sai wuta kawai na'am wane ko ko na wannan eh eh Eh, eh, sai bai sani ba. Ai, ai mutane abin da ya sa kake ganin mutane ko? fassarar jahilci ai mutane ba san ta ba wanda ya san fassarar jahilci ai ba kamar yanda in wanda ya san fassarar kafirci ko ya san shirka akwai laifin da zaka faɗi mai yayi bayan in kace mai kafiri ko kace mai mushriki wani laifi zaka faɗi mai ba dan saboda ya san ma'anan bane to a wajen nakasa mutum in wanda ya san fassarar jahilci ba abin da za a faɗi mai a duniyar nan kamar a ce mai jahili dan ya ma su kafircin mamuni domin ai jahilcin yasa yayi ma kafircin ko ya shirkanci jahili gaba ɗaya ya wuce kowa amma rashin sanin kalmar sai sa abin nan kadiba imamu shafi'i fa cewa ya daraja ilimi kawai a ce ma ilimi babu wani abu kawai tare da shi sai cewa wanda bai da shi ma yana son a jingina shi a gare shi kuma in an jingina shi zuwa gare shi ya ji daɗi ko da babu wannan kadai ta isa ilimi daraja yace shi ko jahilci kasancewar munin mai shi ma bai son a jingina shi zuwa gare shi aka jingina shi aka ce mai shi ya ji haushi to ya isa a ce ya zama abin ki to wannan fa ga wanda ma bai san cikakken ma'anar jahilcin ba ma in aka ce mai jahili kaga dai larabci ya kai ko to amma tunda ya gano abin da ake harara sai ya ji cewa an bata kuma kana so ka gwada ka gamu da mutum ka ce kai jahili zo ka ga yadda za ku kedi ko min jahilcinsa ka gani wannan kadai yayi zan ilimi ya kazan daraja shi ba kadan bace tunda wanda bai da shi ma yana son a jingina shi zuwa gare shi ina jingina shi zuwa gare shi kuma ya ji dadi shi ko wancan munin sa ya sa mai shi ba bai so a ce shi ne to yayi sai zama muni mhm saboda haka abu yake to saboda haka zai zo ice dan ya gama da waɗannan ya gama da wajen adawa ya gama ya sa sun yi kafirci ya sa sun yi ridda shikenan fada ya kare shi da su wasaraha sai ya huta ma kawai ba fada fa inna jal abd min hadhihi al aqaba talabahu ala al aqabatu thaniya idan shedan ya ga mutun ya sulle anan bai kama shi ba wajen kafirci bai kama shi ba wajen shirka maganan yadda da latira ya yadda
saboda haka a nan bai kama shi ba wani fara shi duka waɗannan da sifofin Allah baya kawo da su zai jiki ya ma'ana bai komi lafiya lau kenan sai koma mataki na biyu shi ne aka bata bida sai sanya shi bida da ita kirkiro wasu ayyuka yana yi wanda babu su da shari'a idan yana sai sai an yi za a samu lada kaza kuma wanda suka yi kaza kuma an yi kaza za a samu kaza fa innahu in zafara a imma باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ودي mutum ya koma yana yadda da abin da ba gaskiya ba abin da yake sabanin gaskiya wanda da shi aka aiko manzon Allah an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya an aiko manzon Allah da kaza shi kuma yayi itiqadin sabanin wannan sai ya yarda wa imma bit ta'abbudi bima lam ya'zam bihi Allah min al-umur al-muhditha ko kuma ya zama wato ya rika yin bauta ne yanzu ko ya koma da can yana itiqadi ya dauki wasu abubuwa waɗanda suke sabani abin da aka aiko manzon Allah ko ma ya rika bauta da su malam ya zambe Allah min al-umur al-muhditha abinda Allah bai umarni da shi ba daga cikin kirkirarun abubuwa kuma daga nan sai dai da maldamal a tambaye shi ba ansa sai dai kwakwalwa kamar yanzu misali ku duba can da muka yi magana wajen maulidi wani ne faga suna a cikin masallaci suna ta rawa maza da mata an haɗu maza da mata ana tafi rawa masallaci ita ma yar jarida ta shigo ta rawa ta tambaya ta rawa ta tambaya tunda yanzu duka maza da mata kowa ya haɗe ana tafi rawa ita ma ta yi ta yi ta tambayi wani ta kai kun ce maza da mata su haɗu ba daidai ba ne balle ma har a cikin masallaci yanzu gashi an haɗu maza da mata nan muna ta tika rawa a cikin masallaci ya ce a ai a irin wannan ranar ba komi saboda duk son annabi ne son annabi ne haɗu cikin masallaci a dinga rawa ana rawa cikin masallaci ana rawa cikin masallaci aka ce wannan kutubun rabbani ne shi babban kutubi ne gausu saboda haka sai zawo wannan ya zo yana rawa za ciki ya kulle ya zuba zawo wasu kuma suka ta ba suna ci cewa ai yau a irin wannan cin zawo ma mai kyau ne tunda zawon kudubi ne a cin a cin ya zawo suka dinga ɗiban zawo suna ci su wannan daidai ne a wannan rana ba mun zo da bidiyo kun gani ba kada wani kuma yake ce ƙarya bidiyo ne mun zo an nuna shi ma kasuwan suna tsintar zawo suna ci ranan ranan ranan ranan buki saboda nuna son annabi nuna son annabi a dai zawo a shi na wani to yanzu wannan ita ce an sadu za ba mutum aqliyat sai su kada al-aqliya ta ai yau irin yau ba komi duk abin da kai daidai ne to daka a ci zawo ranan a ci zawo kenan to to auna sannan a jinyina wannan kuma ga addini a ce abu ne mai kyau a yi to kaga bid'a ce ta kawo wannan to shedan bai sa'a ba ya samu a zo cikin masallaci maza da mata hazana rawa wasu da sunan duk ma ba komai a cikin dinga tikara a cikin masallaci a masallaci to kuma kalliyan kazaliya kadidu su ba su tsallen da ba mun taba nuna shi bai da suke tsalle gaban ogan su kowa ya zo ya tsalle ya zo ya tsalle ya tikara rawa da cikin abun nan din wani wanda bai gani ba gobe a nuna mai yau ba bai shiga ba a san za a abun nan ba ka gansu yan kazaliyan ka ga yadda suke a masallaci ka kalla wancan din ne yana da bidiyon yana cikin computer shi ma ana iya lalubo shi yana na a cikin system ba wani abu bane sai lalubo shi ka gani ga sunan suna rawa cikin masallaci an yi zawo suna tafi ga wannan suna ta daka Allah cikin masallaci da abun nan su dukkan su ce sunan ta ibada ga waɗannan su zo su kuma su duka ma su sumbanci kafafun shi kuma su yi mai sujada ma shi kuma yana zaune kan kujera yana dafa duk wanda ya zo ya dafa shi sai mai yayi kamar bambancin su da masu shi wata shanu so zaka zaka gan su gasu nan saboda sharrin wannan mummunan abun tunda shedan bai samu mataki na farko ba ba sai zo na biyu ba ya san shine wanda zai koma makofin wancan saboda haka sai taho wannan in ya samu wannan min al-umur al-muhditha fi ad-din allati la yaqbalu Allahu minha shay'a wanda Allah bai karban ko ɗaya daga cikin wannan dan mutun ya kwana yi Allah bai karban wannan wa in waffaqa Allahu al-'abda li qat'i hadhihi al-aqaba idan Allah ya datar da bawa shaitan bai ci nasara kan shi ba kenan ya yanke wannan da baibayin da aka sa masa wannan talalan da shaitan ya sa masa a nan wurin ya tarnaki sai ya samu ya sulle daga nan ba kama shi ba talabahu shaytanu ala al-aqabati thalitha sai shaitan ya koma shara ta wani wuri ai ba fadan ba zai kare ba waɗannan fa aqabatin sune daidai da abin da ke tiragar su wani an ce aqabat wani lokaci a ce mazalik sune wanda na fadiran nan mazalik ko shaytan saboda haka sai tsallaka mataki na uku shine menene aqabatul kaba'ir shine ya sa mutun ya dinga manya manyan zunubai ya zo ya tsallako bid'a ya ku duba bid'a fa ita ce mataki na biyu bayan kafirci da shirka sai bid'a kafin ma ai manyan zunubai shi yasa bid'a illa ta ba karama abu bace yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi shamilul khafin yace man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun saboda kaga abun nan ne عقبة الكبائر وإن ظفر به فيها زينها له idan ya ci nasara akan bawa a wajen kabira sai kawata mai kabiran ya zama kullum ita yake gani da kyau duk manya-manyan zunubai nan kwane mai wa'azi baya ma so ya ji wa'azi sai ya gudu kada ya je ya maji saboda in ya ji hankalin sa ya tashi ku saka kuma da na taba gaya maku lokacin da aka bude wancan masallacin na na Misra a lokacin kusa da kusa da Hotabot ana zuwa a cika wurin a taru a yi dafifi a cika wurin wata rana wasu da aka tambaye su wai me yasa suke son zuwa masallacin nan gashi har ya cika wurin an rasa yadda za a yi da suka ce wurin ya fi daɗin sallah menene daɗin suka ce saboda limamin a lokacin balarabe ne ɗan misra ba shi bai jin hausa kuma bai jin turanci larabci kawai ke ji su kuma ba sa jin larabci saboda haka sai a je a yi huɗuba a taso hankalinka kwance ba a so ba ta da ba hankali ba ta hanya zubo ma a ce kana kaza an yi zunubi kaza kaza kaza kullum a dame ka hankalin ka ya kwanta to da ka sai ka je ka da hankalin ka kwance ba ta da ba hankali ba dan haka masu laifi ba sa so ma su je wurin da za a rika maganar laifin nan ana cewa a bari ba kyau ba za su yarda ba sai sa in ka lura da kibarun shakhsiyat waɗanda suke rike da manya-manyan abu ko masallaci za su zo ga masu zuwa masallacin ba latti suke zuwa za su zo latti ne ba an gama fadin komi an fara larabci sai su zo dawa ba sa jin larabci kuma sai za su zo shi ma larabci a ƙarshe ana sallamewa daga hudufan nan aka sallame dama rana suka ce kai rana ta dame mu tafi kawai sai su tashi zazzage shi fitar su tafi ko an ce to a tsaya akwai abin da liman ya faɗi muhimmai ko shi liman din yana so dole sai an ji za ce assalamu alaikum jama'a kan saurara minti biyar kamar yadda muka bayani a cikin huduba su ce ha ba wannan sai wata ran tafiyar su ba za su ji ba su ji a faɗo abin da za su ce ba daidai ba ba sa so a ambaci laifinsu ba sa so to shaidan ne ya sa masu wannan ya kawata cewa wannan abin da suke shine ya fi masu shine ya dace da matsayinsu ko shine ya dace da rayuwarsu don haka yadda za a yi masu bayani akan cewa su bari fa in zafara bihi zayyanaha ay fiha zayyanaha lahu wa asaraha ay fi ainihi sai ya kawata mai wannan kabiran a cikin idanunsa ya ga cewa ita ce mai kyau hanyar da tafi masa wa in qata al abdu hadhihi al aqaba idan bawa ya sa'a ya yanke wannan tarnaki bi tawfiqillah da dacewa daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda muke nema kullum Allah ya samu dace idan bawa ya samu dacewa akan wannan ya sulle ai talabahu ala al aqabati rabi'a sai ya neme shi akan tarnaki na hudu ya tara nan wurin to wancan ya sullo na kafirci ya sullo na bid'a ya sullo na kabira ya sullo yanzu ina za a aqabatu sagair sai rika rena zunubai rika yin kanana yana ta wannan karami ne ba komi wannan karami ne ba wani abu ba damuwa saboda haka abun nan ne har mutum ya koma ku duba Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa da yawa mun kasance mukan auna laifi ko daidai da girman gashi ne a ramanin manzon Allah muna gani in mutum ya aikata shi rasa inda zai sa kai ku ko yanzu kun zo kuna yin ayyuka dingima dingima kamar manyan duwatsu amma mutum bai ma ji a gaban a jikin shi ma cewa yayi ba daidai ba gashi ku dibi fa gashin mutum suka ce siriri zunubi za a lokacin su da can akwai mutum zai aikata zunubin da in ka kalle kamar gashi amma wallahi suna lissafa shi a cikin in mutum ya aikata ya kasa bacci ya zama yana cikin masifa yanzu ko da abu ya lalace mutum yana a dingima dingiman zunubi kuma bai ji ƙara ma yake so yayi gobe shagala ta abun nan su mutane su ta shagala ba abun ba su ma jin kunya ko yau sai da na gaba wasu mutane ko ba tun yau na gansu ba a ofis nan federal secretariat mutanen nan suke wai su ɗan kashe wuta kuma wuta suke ma kunna ma kansu ma mafi akan su wasu sani ba zama suka yi suka sa bencina kawai aikin su da tun da safe ba abin da suke ban da karta a sanar ta wani ba karta sun sa bencina su da mata da kowa ga uniform sun su ga kone amma suna zaune karta ta ni ne ogansu sai na ji musu wallahi sai na ji musu ce ko ba aikin komi ai alaman fuskanci ne ma a ce a mai da wurin aiki wurin mutane su zo su takarta amma haka suke taruwa sun fi su goma sun suna zanne sun sa bench suna malam sun kasa sun sa daya tsakiya kawai sun baza kaci suna ta bugawa har da mata kuma wasu ne in kashe wuta su wutan ma na cin sun yanzu tun ba gobara ba da tashi anan ba ta tashi akan shine abin da shine shine ai bai kamata ba ko ba aiki ga nuna wannan iskancin shine za mutane za su koma suna yi saboda haka waɗannan su ne abin to mutum ya tashi cikin wannan shagalan bai karanta ko sha ko musulmi ne shi ba amma wai mutum a zo bai karanta shafi ɗaya na Qur'ani ba a cikin awa 24 amma in ka ga jiban laifukan da ya tara kuma ba iyaka ya shiga can ya shiga can ya shiga can ya shiga can duk inda aka shiga tare da shi amma yayi tunanin cewa ba fa abin da yazo yi kenan duniya ba yayi wani abu da zai aje wani abu a can lahira bai komi ba ko bai so ya ji wannan magana dan magana ce to ai ba wanda yace ai ina sagair fakala lahu minha bil makayil al azima sai daga nan ko in ya tara shi sai ya rika auna mai zunuban shi kai kana ganin kanana kake yi shi ko yana auna ma zunubi waɗannan da ma'auni manya manya dan za su ta taruwa ne suna taruwa kadan kadan suna zuba kwatanta na sha bada misalin nan kalli ka gani yanzu in ka tara bokiti ruwa na digowa dis dis dis a dauki lokaci yana digowa ga yadda zai zama ba da kadan kadan digo ba sannan kuma in kana son ka gane illar zunubi in ka shiga ciki ka budo yana karami yana nan zaga ya fara zama ga dauki kwatanta kada mu ce tulu kuma a ƙara koma irin dazu amma ka san tulu ai ai in ta ba tulu ba ka san shi ba eh ga ke da shi ke zuba so To jarka yanzu, salihu da jarka ka huta. To ko ba wannan ba ɗauki roban ruwa wannan wannan swan water tana cike idan ka buɗe bakin kana so ka zubo ruwan a kofi sadda ka karkata fara zubowa a zubowa farko kaɗan yake zubowa. Haka ne ko? Ba ko ba ku yadda ba a gwada ka gani. idan tana cike ka sa kofi da ka juya shi zaka zubo tashin farko sai tul ne ya zubo bai yi yawa ba in kai rike sai ci gaba sai tul tul tul tul sai sha sai gaba ɗaya ma sai zubo da yawa haka ne ko to kamar ka zunubi yake in kana ganin shi karamin nan farko kai ɗaya karan karami daga nan buɗo wasu zai yi da yawa shi ta zubowa ba amma babu control to kamar haka ne kabira ko tulun tulun ne kaf ni na fi sani saboda shi tulu in ma karkata shi sadda zai zubo na farkon sa ya ce tul ya kira sunan shi kana karkata tulu yana fice tashin farko in zai zubo alhaji kabi sunan shi zai kira ko sai ce tul eh eh to yawa in ka juyo in ka juyo sai ya ga ma shi ya sunan shi tul zai ce yawwa daga nan sai ci gaba sai ci gaba ta kiran sunan shi to in ya ci gaba da kiran sunan shi nan ka ci gaba sanya zai ce sha an gama eh eh to kana sa shi da farko ka juyo shi sunan shi zai kira sai ce tul in ka ci gaba sai ce tul tul tul tul tul tul tul tul tul sai ce sha shike nan sai ga an gama to kamar haka zunubi yake sai zo kaɗan daga kamar za ka taru in ka ci gaba ka ci ka ci ka abun nan ciki ko an so fita ba za a fita ba karshen ta mutum har sai ya gamu da Allah cikin wannan masifa to shine nan yasa ake kaure kada a rena zunubin kada ka ganshi shi zunubi abun nan dinsa ne kamar yadda gashi nan magabata za su yi magana abun nan dinsa ba wala yazalu yuhawwinu alaihi amruha hatta yusira alaiha idan mutum yana ta yi kuwa ba zai koma ba al'amarin yana ganin shi mai sauki kaman ba komi har ya zama musirrun alaiha ya dage akai o ya sirru alaiha sai koma akai ya zama ba zai iya bari ba to kuma al musirruna ala dhunub musirruna ala al halak wadanda suka doge akan zunubi suna yi sun doge ne akan halaka ba za su dawo ba fa yakunu murtakibal al kabira ta dalilin wannan sai zama shi ma ya zama daga cikin manyan zunubai al khaiful wajil wanda yake gashi cikin tsoro cikin firgici annadim asanu halan minhu wanda ya zama sai ya zama wanda yake zunubi babba a wannan lokacin shi mutum yana karami ya zama musirrun to fa yakuna almurtakibu ala alkabira sai ya zama mai zunubi babba ma alkhaiful wajil wanda ke jin tsoro a lokacin da yake zunubin ba wancan mai karami ne bai jin tsoro ba to sai ya zama wanda ke babban zunubi ma babban manya-manyan amma fa yana jin tsoro cewa yana ba daidai ba annadim wanda ke nadama ahsanu halan min husayf wannan mai mai kagira a wurin Allah tunda shi yana jin tsoro wal israru ala dhanbi aqabahu minhu kaga dogewa akan zunubi yafi zunubin muni mutum ya doge bai tuba ba yafi wala kabirata ma'a tawbati wal istighfar kuma magabata suka ce babu wani babban zunubi matuƙa akwai tuba akwai istighfari to zunubi ya koma ba ku wala saghirata mal israr kuma babu karamin zunubi in dai mutum ya nace bai tuba ba maganan karamin zunubi ga wanda ya dace yana sai bai bai bai tuba ba ba maganan babban zunubi ga wanda ya tuba ya istighfari domin an share komai shi ko karami an doge yana nan dole ya girma fa inna dal abdu min hadhihi al aqaba talabahu shaytanu ala al khamisa al aqabati al khamisa idan bawa ya tsira daga nan sai shaytan ya koma wajen tabiyar ya koma tabiyar aqabatul mubahat shine na neman halal wajen halal abin da yake halal sai ta nan ma ya halaka mutum a inda yake halal ne allati la haraja fiha wanda babu laifi in mutum ya ci ko ya sha wa yashghaluhu biha an al-istikthar min at-ta'ati sai ya shagaltar da mutum a wajen wannan halal din maimakon mutum ya yawaita da'a sai a shagaltar da shi wajen halal din yayi ta yin halal da yawa sai ya hana shi da'a kamar misali mutum ne mace da misali zan ba da misali mace tana iya dafa abin da take so a gida ta ce yau ita kaza take so ta ci wataƙila har kai ma ta jawo ma ta ce kai ma ta san kaza kake so yau ka ci sai ta dafa wanda take son kai ma a dafa ma wanda kake son ku zo ku ci ku sha ku ci ku sha ku ci ku sha daga nan in kuka kwanta bacci karshen ta sai dai ku ji ana sallama daga masalla masallaci a lokacin fada ake zuwa masallaci yanzu ko da ma an saba shikenan mutum ya ci kawai sai in ya tashi inda rana ma ya tashi shikenan ba komai tunda yanzu ba masallaci shikenan kaga menene akai halal ne cin abincin halal ne mutum ya ci abin da yake so ne irin wannan halal ne amma dalilin wannan zai sa in ka ci da yawa dole ka sha da yawa sai ka sha ruwa sosai in ka ci ka sha da yawa sai ka yi bacci da sai ka yi dogon bacci in ko kai dogon bacci sai ka yi asara da yawa sai ka yi nadama kuma mai yawa to haka suke tafiya tare da juna to da kaga daga halal ne ka ci halal ka abun nan ko kuma ta hanyar kayan sawa ya sa ka ka dauko wanda yafi kowane in ba ya sa'a ba daga nan daga sa'a kuma sai sama girman kai duk inda aka shiga ka ce ka fi kowa inda aka shiga ka ce ka fi kowa kai ta girman kai har daga nan shikenan ya samu ta can wurin daga halal ya kai ka ya baro ya fito wa anil ijtihad fi at-tazawwud li ma'adihi ko kuma saboda wannan shagalan mutum ya tsoma sai zama ba ma zai yi kokari ba wajen samun guzuri dan lahira shi ai halal ne mutum ya nemi kuɗi gaskiya ne gobe bai nan kasan yi bai wannan kasan in ya dawo yana ta lissafin kayan shi yana magana abun nan din su dazun nan naji da muka je dai wurin malam malam shas rahimahullahu ba mutuwa ba ina mai addu'a ne kawai ya kare mana magana yake cewa wallahi duniyan nan malam aji tsoranta yace wani babban mai kudi ban san kira sunan shi saboda ba dai abin yace wani babban mai kudi shine yanzu yazo yace shi yanzu bai da mata yana so ya aure amma yanzu shi fa ya shekara 60 da wani abu shine wata tace a ita ai tana son shi aka ce shekara 60 da wani abu tace irin shi nike so aka ce mata shi ba bai zama ba yadda za a yi maki samu time nashi na abun nan tace haka nike so na ma bi son wannan ni ta fi son wannan duk abin da zai zama obstacle na kada ta na ta yadda ta ce ita ai haka ma ta fi so to sai ka gane daga nan yanzu wani irin aure ne za a yi wannan an ce ya ci ya yi shekara sittin da wani abu ta ce yau ita dama wani abin da take nema kenan sannan ba za ta ma gan shi ba a wata shida sai ta gan shi so ɗaya ta ce ta fi son haka dama irin wannan ma mijin take so ita yi sai ka dawo daga daure aure ka gadi sai kal auna ka ga yanzu wani irin abu menene manufan na sai ka tozo kenan ka kai kai ma ka ji kenan ka ji ka tsada ka fada daga ranka a gano wane ne shi ya rasa ba ta duk wanda take son da wani abu ita na na abun nan din aure in ta zo ba ta iya zama sai ta gudu ta tafi ita yanzu wannan ta ce ita abun shi bai so yanzu ya zauna ba matar to ya dai kigiya yana son an ji zai yana son aure ita wannan ta ce ita gata ya ce tun da wani abu wata ce irin shi take so zai ai wata shi da ko gane shi da ida baki ba ta ce shi ta fi so irin wannan mai wannan abu to nan kuma za a tsaya sai wani aure ake so a yi irin wannan ya ake so ba sai dai mu yi na wancan ba na can sa'ada wanda ya zo ya auro matan wane ne wa John Kennedy eh Kennedy ko shine aka aka auro amarya aka ce to sharadi fa amaryar nan idan ta zo ɗakin ka daban ɗakin ta daban sannan kuma in za ta fita ba ruwan da ka tambaye ta ina za ta in ta dawo ko yaushe ta tafi ta dawo ba ruwanka da ka ce ina ta je sannan kuma in ta zo ta ce maka tana son dala miliyan dole ka dauka ka bata ba ruwanka da ka ce me za ta yi ba a yi mata musu wajen a bata ba a yi mata musu wajen a tambaye ta me za ta yi ya kai ta to lalle wannan aure ba sa'ada bane ɗakin ta daban ka zo ga dai dai dai dai kake zo a gani kafin ta tashi daga bacci ka so da dankali a mun taba mun taba yin wata yariya wannan na san su suka je ta kai aure da ita da mijinta suka tafi London karatu aka je aka je abin nan ba shikenan shi makaranta ita makaranta da safe tana kan gado kowa na sauraron wa zai soya dankali shi ita za ta soya ko shi a samu dai a yadda za a yi a fita da in an dawo wanda ya riga wani yana jiran wanda ya zo ne shi wanda ya riga dawowa ya fi gajiya akan wanda zai zo yanzu haka in ya dawo sai fara jiran wanda zai zo ya so ya so dankali ko ya dafa wani abu dole kowa ya zo da bogan shi a hannu dole aure daga nan ya gagara sai kai wannan aure da shi ba gara babu kowa na jiran kowa shi bai kawo boga bai bai kawo boga ba ta ce to ta haifi ya ko wallahi zai dai ta bata wanda ya zo da shi shi kuma yana ganin zai zo gida ita ya kamata kafin ya dawo ta yi wani abu to ita ta ce ai ita ta fi shi gajiya shi ita ma shi take jira ya zo ya masu kaga wannan aure ya yi tunda ai nan garin ne wata ta ce ai wani ai an yi auren da shi shi da yake ya gane wai ya gane ne shi wannan mu ya gane ku maza ba ku gane amma ana so a samu wayayye wanda ya gane aji za yi kai in kai ne ka waye amma kai sai mun tsine wa ma in kai da sai mu je mu kwakwaɗe ka gida ka sai da fito daga nan kai kai auka ka wuro shi matar shi sun raba kwana ne yana aiki ita ma tana aiki sai suka raba kwana ranar girkin ta kwana biyu shi ma ranar girkin shi kwana biyu rana abun nan sai ya dawo ya je sai ya sauri ya dawo ya zo ya masu girki ran da abun nan kwana biyu biyu suke suna girki wai wannan shine wanda ya gane yadda rayuwa take kaga abin nan ne compromise ya dawo shi ya girki kwana biyu ta mata girki kwana biyu ni ko da ne ne ita kullun sakwara zan ce zan ci duk da girki shi matsayacin zan ce sai na ci sakwara in je ka gobe eh sai daka eh ai da amma bai ai aiki ina ganin shi yana yana da daka sai yana da danne je ka zo bacci so mai wannan dan tohin ya rika daura wa ga fatar wallo eh zo ga su ga su kamin zai ce kamin kawo dan tohi a kai mai wannan da ke daura wannan ya daura wuya kawai saboda ya ji dadin daka sakwara to wannan su ne wayayu akwai wanda shi kuma abuja ne yake shi kuma rana azumi ne idan aiki shi aiki to ba wanda zai zo ma wasu wani abun buɗe baki saboda haka sai su yi waya su haɗa wata restaurant can can za su yi buɗe baki take shirya masu abun buɗe baki su je can su sha daga nan ita ta rabu su taho shi ma ya tafi kowa ya je ya balance sannan a haɗa gidan an jima da karfe goma na dare ita ta yi balance ya yi balance to yanzu da ta wuni balance a banki ita ce za ta zo gida ta yi balance ba in ta yi balance a kan gado ya dai gobe lokacin tashi ta ita ma alam zai tada ta gobe da alam na bala'in nan ta sa mai karaurawa ya ya tada ta saboda ta tafi gobe ba ta koma dan wani to kuma waɗannan su ne wayayu su ne su ne wanda suka aka suka iya rayuwa tun yanzu za a raba za a raba abinda kowa ya samu sai a raba to Allah dai tabaraka wa ta'ala ya bada ya ba mu mafita munan mun karanta cewa duk mutumin da ya auri mace ya kasance wai tana sana'a ne saboda ta dauke nauyinsa da abin nan alahira ko kallon shi ba za yi ba ba ka zuwa ka ce mace ta ciyar da kai ita ce za ka dan kawai abin nan ya zama manufan kenan ita mace ta zo ta fita koya za ta nemo abin nan ta zo ta nemo to menene bambancin shi da maharul bagai sai ta nemo ta zo ta kawo ita ce za ta zo ta rike gidan sai yana kwance shi ko ko a raba saboda haka wannan shi dai at-tazawwud ay fi ma'at thumma tama'a fihi an yastajrijahu na ko na fito ko sai shagaluhu an al-istikthar fi ta'at wa an al-ijtihad fi at-tazawwud li ma'adihi thumma tama'a fihi sai yayi kwadayi akan wannan daga yanzu da ya fara masa wannan ai sai yazo an yastajrijahu minhu minha fi tarki la tarki sunani daga wannan mubahat din da yake yi tuntuni ya zama ba ruwan shi da aiki da kaza da kaza sai ya koma duk abin da aka ce sunna ne sai ta ai sunna ne ba wajibi bane sai ki duk abin da aka ce mashi kaza ka yi kaza da daddare ka tashi kai sallah da daddare sai ce wajibi ne kai ta wani wai da aka zo aka yi mai magana ina yanzu abu ya lalace mutum sai ya tashi a sallah baya nafila babu askar babu abun da yace ba dai yayi sallar ba sauran askar din da abun nan wajibi ne dole sai tunda ba dole bane me to baya zama in an yi sallah ya askar ba nafila ba komi shine suka ce to wajibi ne sai su kawo hadisin can ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya tambaye shi ya ce mashi ya manzo Allah ga mashi hanyar aka ce masa kai sallah kaza kai kaza yace Allah ne aiko ka aka ce gashi har da rantsuwa gashi nan aka gama yace aka ga mai rukunai biyar ne na musulunci yace to shi ba zai kara ba ba zai rage ba akan wannan aka ta kalli nan aljanna amma ta kuma wancan da yace shi kuma yana so su haɗu da manzon Allah yace to ka taimaka kai kuma ta bangaren ka bi kasarati sujudi kuma ai na bilfili kuma ka manta da cewa babu abinda Allah ya fi so bawa ya aikata kamar abin da ya fardanta masa bayan nan in ya biyo da nafil filifa ga yadda zai samu in yayi kaza fa in yayi roko in ya nemi kariya ta dalilin waɗannan su waɗannan su ba su da fa'ida to daga nan mutum zai fara yanzu can wani za ga masa waɗannan ba dai kai farillan ba ana nan farillan ma wata rana ha za ga yadda za ta zama to sai fara sunnoni ya fara barin sunan ثم من ترك السنن وجيكو كنا جي min tarki sunan ila ayn ila tarki alwajibat idan ya fara barin sunnonin nan ana nan tafiya za ta kai ya fara barin wajibabbun ma wa qallu ma yanalu minhu tafwitu al-arbah wal makasib al-azima mafi karancin abinda mutum zai ce dan zai samu a wurin mai wannan halin idan mutum ya koma wannan mafi karancin halin da zai koma yana yi tafwitul arbah shine ya rika bari yana raba yana rasa ribobin da ake samu duk wani abu da aka ce in mutun yayi zai samu babbar riba shi ba zai yi ba wal makasir al azima da manyan manyan ayyuka wanda in an yi su zaka aika ka samu da abun nan su kamar yanzu misali mutun ne zai zo yanzu a zo kamar misali da aka wuce goman nan ko ko yanzu da zamu shiga Muharram ba an tambaya ba aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne lokacin da yafi kyau mutun ya azumi bayan Ramadan yace wannan watan nan da kuke cewa Muharram haka ne ko wani ya dawo shi kenan kai kai azumin sai tammu an zo Zulhijja an yi maganar muhimmanci cewa lokacin waɗannan kwanakin guda goma shine mafificin lokacin da mutum zai yi wata bautar da Allah ya fi so bautar nan ta hado abubuwa in mutum ya tsaya ya kalli azumin da aka ce a wani wuri in kai azumi kwana ɗaya saboda Allah tabaraka wa ta'ala za a nisantar da kai daga wuta a shekara saba'in ko arba saba'ina kharifan ko rabi'a wancan lokacin nan kakkaban da ganye kamar yadda aka fassara to a wasu ranakun an ce ma in kai azumi guda ɗaya za a nisantar daga kai daga wuta saba'ina kharifan sai ka dawo ka yi su a kwanakin da kuma Allah ya fi so a mai bauta yaya abu ban sani ba ko ba gane wannan ke son ce ba amma wani sai hana ka kawai kai ta tagalta mai hurhura na taso daga masallacin juma'a na ganshi bakin titi maukacin an yanko mai kankana maimakon ma a yanke mai ita a leda ya zauna wani wuri ya rikace amma ya zo ya sa ya kalli hanya yana ta gabtar kankana kamar sanuwa a wannan kwanakin ya kamata ko matashi zai ganganci ba mai hurhura ba wanda mutum ya san dole an sa masa alamomi na fara tafiya amma sai ga shagalan wani lokaci mai hurhuran ya masu matashin shagala na hmm eh eh eh eh ai waɗannan kwanakin to ai magabata kace to mu ƴan nan fa to auna mu sai goben Allah da mai dan yi magana kafin kafin tunda gobe ne wata ila kwanan karshe na na shekara in kaddara Allahu lana baka in ma bai zama yau tunda yau 29 ga wata 29 in Allah ya za fito shikenan gobe kuda in kawai fito ba gobe 30 to kaji abin da yake su magabata ba sa wasa da goma goma guda uku magabata fa aka ce amma magabata ba sa wasa da goma goma uku goma ta farko goman karshe na Ramadan yasa ba sai tare masallaci shi itikafi banda wannan shekara mu anan ko iti goma karshe iti kafi a cikin masallaci goma na biyu wanda ba sa wasa da ita goma na farko na zulhijja ba wasa da ita kuma duk bayani ya gabata akan wannan goma ta uku goma na muharram in aka tashi tun daga ɗaya ga muharram ɗin nan ba sa wasa har sai sun kai ga sun yi wannan tasu'a da ashura in ma ba kai ko ɗaya ba dai waɗannan tasu'a da ashura kakka ba su amma wani tun daga ran ɗaya ga watan baya wasa da shi zai iya abin da zai yi shekara ce fa ta farko kana son ka buɗe ta da alkhairi wannan goma na farko na zulhijja kwanaki ne na ƙarshen shekara cikin watan ƙarshe kuma cikin watanni masu alfarma kana ƙoƙari a kulla fayil ɗinka da ka gabatar da alkhairai waɗanda ba ka san iyakarsu ba a lokacin da ya fi fifita nan ka kulle can ka buɗo in kana daga cikin wanda ya gani amma shaidan sai bari tunda ba magabatan ake bi ba wa alaikum salam haka yake to da aidan mu samu mu tsire ne to ai idan ka dauki wannan littafin da muka karanta ai wannan kaifa tuqilu umraka al-intaji ai dama muhimman su suke nan aka za aka daddauko mana abubuwa sallolin nafil fili da zamu yi na bayan abun nan ga abun nan nan zama cikin masallaci bayan sallah asuba sallan duha abun nan gashi nan duk aka lissafo aka ce ga karatun suratul qul huwallahu ahad saboda darajar ladanta da za a samu nan da nan aka kakkawo mana cewa waɗannan su ne aikace-aikacen da mutum zai je ya yi ranar lahira al'ummomin da suka wuce mu an takaita mana shekarun zama a duniya sittuna aw saba'un su kuma akwai wanda suka yi dubu akwai wanda suka yi da yawa wasu sun yi shekaru da yawa amma sai a zo mai ɗan shekaru da yawan nan a je a ga alurfin ya mai ayyuka kai ka ce ya yi shekara dubu ɗari bakwai a duniya saboda yawan ladar shi da aka gani amma mu ne wanzu zamu wancan alinkin tunda ana da wannan shubuha shi ne rikicin da an mutum magana abu sai ta yi ba dole wani ma zai tambaya salul usaimin a cikin littafin sa kitabul ilmi cewa yayi duk mutumin da za a nuna mai wani abu a ce ya inganta kaza sunna ne na manzon Allah a aikata ko wannan sunna ne na manzon Allah ba a yin kaza a bari ya tambaya ya ce wajibi ne ko menene ya ce wannan ko da annabin na nan in ya gaya mai haka zai tambayi manzon Allah ya ce wajibi ne sai na yi ko wajibi ne sai na bari ya ce kaga ko wanda zai ma annabi wannan magana ai shine muntahal jara'a to waɗanda ke wannan maganan ko annabin na nan in aka ce masu haka za su ce sai gara da ba su zo can ba A'a, to wannan fa ka san ba abin nan bane. Ko kuma ya ga wani wuri kawai sai kaga yana shashare ma shi. Kai ba shi kai ya ka gani? Ko ya ganka da kaya ka taho sai ruga da gudu. Ya ansa. Yana cikin wancan amma ya kai radda ka tashi kyautar wani abu ba.
to to to kaga dan adam ma kenan fa in naja min hadhihi al-aqaba idan dan adam ya kubuta daga wannan tarnakin na shedan bi basiratin tamma da fahimta mai kyau yana da kwakwalwa Allah ya taimake shi ya kubuta daga wannan ba a jashi ba nan wa nurin hadin da wani haske da ya samu daga Allah to kaga wannan dole sai da muwafaka da ilmi kuma na sanin abun wa ma'rifatin bi qadari sa'ati da sanin matsayin da'o'in da aka ce yayi kowane abu baya rena shi yana ganin babba ne yana ganin abun nan ne dan ya san yana da abun da ya tara yana son ya warware ku kalli wancan da muka yi magana baya tun da ya zo ni Abdullahi dan Mazu baya ce ba yana ganin ba zai ma shiga aljanna ba zai kasa karbi tubar shi ko aka ce kai ko me yasa kake wannan tunani yace laifi yayi babba menene laifin ka yace wata yarinya ya so ita kuma ta kishi shi kuma ya ga ba zai batta ta rika rayuwa ba yana raye ita tana rayuwa tare da wani saboda haka ya samu takobin shi ga yama jini na wuce ya kare ta a wani wuri inda take wucewa ya raba ta biyu Abdullahi dan Masya kalle shi yace ta eh lallai amma mahaifiyarka tana raye yace ba ta raye mahaifinka yana raye yace ba ta raye sai yace la haula wala quwwata illa billah yanzu sai ka je ka yawaita ayyukan alkhairi duk wani abu da ka gani ana yi a samu lada ka aikata shi saboda in Allah ya baka sa'a ko bai yafe ma wannan zunubin ba in ka je kana da tarin lada sai a diba a biya ma wancan laifin kai tsarara zama rage da ya tafi sai su waɗanda kenan suka ce mashi me yasa ka tambaya cewa mamansa tana nan ko babansa yace ai da mamansa na nan ko ɗaya daga ciki ko duka biyun idan ya je yayi wani abu da ya faranta masu rai suka ji daɗi ladar da zai samu ta ita ce maganin wancan zunubi ita kadai tattare wancan girman laifin wannan ladar da iyayensa za su yi masa addu'a ta isa ya janye wancan girman laifin ko ba ya fi masa ba ladan ta zama tarin jayi wancan aula ka gani mutanen da ke wulakanta iyayensu tun yana Abuja zanne ya kai ma wata mama wadda ya aura ba ya kai mata gida ya kai mata mota ya kai ya uko mata masu aiki ya kwaso ɗan uwanta sun tare a gidan suna ci suna sha suna yadda suka ga nama ba abin da suke cikin gidan man da iskanci ita tana yi su suna yi su ma su kawo nasu gidan a ɗauke su a tafi wani wuri shike ciyar da su shike ɗaukar nauyin makarantar su su ce duk ɗawainiya shike yi amma yayansa na can ƙauye ne masu ƙarya kullum sai ya ce babu shi ta kuka suna ta yaran nan yaran nan Allah ka fitar da su sai yanzu ga yaya ga zuri'a ga kaza kuma ga zaman bariki kuma duk babu ya za a yi ya za a yi suna ta musu kuka shi ko yana can yana ta dariya da wata shi yasa yanzu sai a rika cewa ma daga haiho gwamna gara ka yi matar gwamna koran nan sai da naga wata wata ta ruwaito wani ta rubuto wani abu ta ce wai ita mace ita ke bude wa babanta kofa ita ce take kaza ita ce uwa ita ce kaza ta ce da ka san ma menene mace wai da ka ce Allah ya mai da ka mace haka ta rubuto ta sa a cikin abin nan a duniya ana gani to amma abin da nake so ka gani abin da ake cewa kenan yanzu sai ka ji an ce da ki haifi gwamna gara ki haifi matar gwamna saboda shi namiji kawai shi bai san ciwon kanshi ba abin da ya sani uwar shi ba kowa ba ce in ya samu mace sai manta da maman da ta haifai ya manta da kowa ko ran nan sai da naji Sheikh Tijani Buruntun yana wannan magana yana cewa wai mutum yana jin kashin ya dauki dubu ashirin ya taima mamansa gani yana ganin yayi mata yawa a yayin da ita in tana da zanen miliyan a sadda kake yaro ya ta rungume ka ciki kai zuba fitsari da kashi amma yanzu shi yana ganin ya sai mata na dubu ashirin yayi mata yawa mamansa komai duk abin da aka yi in an zo nan muka zo muna karatu ranar talata wani bawan Allah ya faɗi ba koye ya faɗi da ya ce a layinsu yanzu akwai wanda ya gina gidan sama ya yi kankararren gidan sama amma mamansa sai kai ta can baya ya so kwantena kankararra ya sa ta cikin kwantena ita tana na kwantena na ce mai to wajibi ne ku yi mai nasiha ita wallahi ba zai ji ba ai ma kanwar tuwa ne sai yake aure ya faɗi sunan dukkan su tare suna nan zo ai ba zai ji ba masallaci dai suke sallah amma mamansa tana cikin kwantena nan matan shi da ƴaƴan shi suna nan su amma fa ita ma kankarar da kwantena laji kabiru amma tan baya tan eh ai an gyara ta eh an sa hadda AC ko to dai da maman shi dai ta tana kwantena wai shi na a baya to ko da ake yin gidan yawanci ko ma sun gidan iyayen ba abin ko ba can ba ake kai mama ba ba ita mama sai mata dakin ta can baya wallahi so ake sa baya datar ya ake ce ma bayan dama in an yi wannan ginin na baya kai gini a gaba kai na can baya dan karamin nan ya sunan shi to yanzu Moses Fatas sunan shi uwan mutum da ta haifai tana can baya ita ba ta da arzikin da nan za a gyara mata ciki ta bata kai akwai wanda ma ya fitar da uwarshi daga cikin gidan ya ce ita ce kawo mai problem ya ce gaskiya shi sai dai ta koma kawai ta zauna in ba haka nan ba shi tana kawo mai problem to ai sai mai to ai ba ka ganin abin mamakin ta yanzu uwa ita ɗaya ta rike yaya goma amma su goma su kasa rike ta kowa sai yi yana jinanin ai ya kamata wane yi ku kawo ku haɗo kowa ya kawo mana in ta ga dama ta zuba amma sai dai ya ce ha shi bai yi ba dai yana tunanin ai wane zai yi wane bai yi ba shi ne ma'ana abin sai yi wane bai yi ba dai yana tunanin ai wane zai yi amma ita da ta haihu ku to ta ce a ɗaya saboda wani ya zo auna ko wannan kadai yayi kuma zama masifa to haka ba muke da mutane yanzu mutum yana Abuja daga inda aka zaɓai aka gama ya manta da wanda suka zaɓo shi sai koma can Abuja wani ma yaban matan nashi ne je can ya ɗau wata shi zaman sa a can ba a san me yake yi ba a can ya yi zaman sa sai ya wata uku bai zo ba bai zo nan ba sai dai ita ma sai radda ta masu ta bi shi can in ya ga dama in ya ga dama ya ce bai nan ya yi tafiya yanzu ma corona ce ta tsaida su ba sa yawan fita in kwa turo hoton shi ko to to kaji to ka duba fa irin wannan iyaye na kauye wallahi akwai wanda in ka je ka ga iyayenki shi ma radda zai je abin da yasa yake gaya masu to ya san zai zo da wani abokin shi sai ya sa a yi masu su dan su dan fito saboda kada zo a ga yadda suke gaje gaja sai ya sanar sa zai zo amma wani in ka je ka ga iyayen shi dakin da suke ciki ma wallahi zuba yake in ruwa ya zo sai sun canza wuri amma yana can Abuja ya aje mu wata ya yi kaza ya yi kaza ita kuma ya gama mata wannan hidiman da zagai kuma ta je gidan wani ma je ya ta kiranta a waya sai mai ƙarya radda ta ga dama ta yi ta fitar ta tafi wurin wani ya ce mata waya kawai ta ce ita ba ko ta ce ba ta ba lafiya ta tafi wani wuri nan ko ranan wani tabi suna dama ƙarya ce suka tunta a hanya ko mage ta aro tana mage to za a je a gani amma duk za a koma ranar yawma tubular sara'ir ta aje gaba ɗaya komai zai bayyana gaba Allah fa inna ja kai min hadhihi al-aqaba bi basiratin tamma wa nurin hadin wa ma'rifatin bi qadari ta'ati talabahu ala al-aqabati sadisa gadan kenan in qaddara Allah lana al-baqa nastabi bi hada na'am wannan da nan abun nan ina zuwa afwan nace wa hatta minan nasi man la yumayyizu baina as-sunan wal wajibat nan wannan ya kamata ya hada da wancan ne har sai da kai ba ma maganan wai sunnan a cewa mutum ya yi din ya ce ba zai yi ba ai wani ma ya kasa tantance ma menene sunnonin menene wajibabbun ma tunda wani yanzu da zai zo sallah ko ya zo wani abu ka tsare shi amma su ya tantance farillan da sunnonin sai dai ai gawa to kuma wannan kenan wani la fil arkani wala fil ibadati wajen arkan ma rukunai ka tare mutum yanzu a ce kawai mutane ba su tsammani sai an taru wani wuri mutane sun kai ɗari biyar a tare su a ce ba wanda zai fita daga wurin nan sai ya faɗi rukunan musulunci ya yi bayaninsu ya faɗi rukunan imani ya yi bayaninsu sannan a dawo sallah bayan an faɗi kalmar shahada to kalmar shahada da ya mana rukunanta guda nawa ne sharuɗanta guda nawa ne manzon Allah da kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah me rukunan menene sharuɗan sannan lissafo mana abu goma waɗanda suke warware wannan kalmar shahadar nan wadda lissafo su guda goma kana ganin ba za a yi gawa ba to an gama an dawo rukuni na farko shine na biyu sallah to sallan nan menene sharuɗan sallah kawo mana su menene wajibabbunta shikenan ga ya mana yanzu rukunan arkan wannan wajibabbun sallan nan rukunan sallah guda nawa ne wajibabbun sunnonin makaru abin da ke bata sallar da kawo shikenan kawai ka tafi kai ka wuce ka ga za a yi to kaga wannan abu ya ka gani to na ka tafi bihara so naka dole a neme su mun karanta cikin wancan littafin ai sai ba yadda za a yi kai bauta haka nan kawai baka san waɗannan abubuwan baka ce kana bauta wanda take karɓar ba sai dai kaman ibiya sai aka ce sai dai da sharaɗin ka koya ne wurin malami in ya gafi sallar kenan amma waɗancan rukunan na kalmar shahada da shar ai dole sai ka san su dan itiqadat dole ka san su a zuciya ka san su ka gamsu da su ka yi da su muna fata Allah ya mana muwafaka to ta nan shedan yake biyowa in ya samu ba a san wannan ba dama ya san duk sauran ibada da za a yi da walwalo ce shi ne sai kala mutum a nan a tsaya nan nasara ya in ko bai samu ba aka samu ya tsallako mutira da basira a nan yana da haske ya san waɗannan to sai tsallako faɗa na shida shine za a gani gobe in kaddara Allahu lana al-baqa نبتدي بهذا نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن شراب عنا اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اختم لنا بخير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين